أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau 27 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 daidai da 18 ga watan hudu 2023 gregorian calendar ta mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki mai albarka kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka na babar gidan mai girma sarkin lamma yau za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salatu wassalam aya suratu ra'ad suratu ra'ad bayan da Allah madaukakin sarki ya mana magana akan waɗanda suka yi wato kina Allah ya ba su littafi suke alfahari da saukan alkur'ani sannan ya mana bayanin waɗanda suke karyata alkur'ani ɗin cikin waɗansu ƙungiyoyi wato kenan suke inkarinsa da kuma umarnin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ma Allah kaɗai zai bauta kamar yadda aka umarce shi to sai Allah maɗaukakin zaki sai jona wannan duk da cewa an can kafirai suna inkarin wato kenan abin da aka saukar na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasu daga cikin su sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim kazalna wa kazalika anzalna hukuman arabiyya kaman haka muka saukar da shi wannan alqur'ani wato kenan ya zama hukunci ne balarabe balarabe hukunci ma'ana kamar yadda muka saukar da alqur'ani ba ku imani da shi ba to hukuncin da aka saukar a cikin littafin shi ma da larabci aka saukar da shi sau da aka koko iman da shi kokar ku yi amma yadda allah maɗaukakin sarki yake saukar da littattafai a annabawa kafin ka da yaransu to kai matan da balarabe ne an saukar maka littafi da yaranka don haka bayanin hukuncin shi ma zai zo da larabci ne shine ma'ana hukuman arabiyyan walaini ta wata ahwa'ahum amma da za ka kuskura ka bi abin da zuciyarsu take so saboda ka zauna da su lafiya wato kenan ba da ma ja aka bayan abin da ya zama kamilar ilimi na ilimi su suna cikin jahiliyarsu amma kai za a saukar maka da alkurari don haka kana da ilimi ka san abin da ya dace ka san abin da bai dace ba amma saboda gudun zargi sai ya zama kana bin abin da mutanen garinku suke so to malaka min Allahi min waliyin ba za ka samu wani bajibincin lamari ba a cikin al'amuranka tsakaninka da Allah wala waƙin ba za ka samu komai baka kariya ba ba za ka samu baka kariya ba in ka bi abin da ran da mutane yake so alhali kai ka fahimci daidai to fa ba za ka samu wata gina wanda zai taimaka maka ba ran da Allah madaukakin sarki ya sa shi kama ka so da ai ya baka hujjar da ba a ba su ba duk da cewa wannan aya kilabi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma almuradu bihi ummatahu abin da yake nufi shine al'ummansa mu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bi san zuciyarsu ba shi Allah mu da kuma sarki ya riga ya kare shi amma mu yanzu a daidai lokacin da gaskiya ta bayyana mana saboda tsoron maganar jama'a da cece kucen jama'a sai muka koye gaskiyar sai muka abu abin da ran mutane suke so saboda ba za su fahimce mu ba ko ba za su yarda da abin da muke so ba to Allah madaukakin sarki yace mutum ba zai samu wato kenan majibinci ba ranar lahira a gaban Allah saboda kai ai gaskiyar da ta bayyana maka su ba ta bayyana musu ba kuma ka bi son zuciyarsu kuma ka bar abin da ubangiji yake so ba za ka samu komai ba to kenan ba ka kariya tsakaninka da Allah madaukakin sarki ba to mu ji mala ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
Allah madaukakin sarki ce wala da hakika arsalna rusulan mun aika manzanni min qablika kafinka wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya musu ai kafin kai ka zama manzo ai akwai wasu manzanni da muka aika waja'alna lahum azwaja kuma mun sanya musu mata tiki na aure kowane annabi Allah madaukakin sarki ya sanya masa matan da zai aura zai aura wa zurriya mun kuma ba su zuriya ma'ana kowane annabi yana da mata yana da 'ya'ya domin yana daga cikin kamalan ɗan namiji a ce ya yi aure yana da mace yana da wato kenan 'ya'ya ta haka duk annabawa in ka ɗauke isa alaihi salatu wassalam to yan gaske ka samu wani annabi wanda ba shi da wato kenan aure mun sanya maka wannan malaman tafsiri suka ce wannan ta sauka a daidai lokacin da yahudawa suka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai inda annabin gaske ne to da annabci ya shagaltar da shi gaban mata ya za a ce shi yana da mata har guda tara kaga kan harkar aure ne wato kenan ta dame shi amma da annabi ne me yasa to shine sai Allah madaukakin zai ce ai kafin ka mun aiko annabawa mun sa kuma suna da aure ba wani annabi da ba shi da aure ba annabi Isa alaihi salatu wasallam shi ma kuma ya bar duniya na ɗan shekara 33 wala Allah da ya tsallaka haka zai yi aure ba zai bar duniyar nan ba sai ya aure akwai wata wata wato kenan kaddara wadda take kansa amma duk sauran annabawa to yanzu ke samu wanda ba shi da abin nan annabi dauda alaihi salatu wasallam yana da mata sun kai kusan dubu Sulaiman yana da mata wajen 300 akwai annaba masu abin kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam matansa guda taran da yake da su in ka bibi tarihin su sai ka ga wato kenan yayi aure ne dai dan taimakawa domin duk gaba ɗaya su bai taba auren budurwa ba in ba na Aisha ba duk a bazaure yake auren su kaga matarsa ta farko ya aure ta yana dan shekara 25 tana shekara 40 kaga wannan ba maganar wato kenan ainihin wai karkata zuwa ga mata bane na na ummi salma ya aure ta ne saboda mijinta abu salma da ita da abu salma irin gwagwarmayar da aka yi da su a musulunci aka yi hijira da su zuwa habasha aka dawo aka yi ta rikici musamman akan ɗanta salman nan to sai abu salman ya mutu sai ya aure ta saboda ɗebe mata kewa duka sauran matan zaka samu wato kenan kusan ababin taimako ne da jan hankali da karfafawa da shigar da su musulunci da tabbatar da musuluncin su ya aure ba wai dunzurutun wato kenan sha'awa ne ta mata ba ala ayi halin koma menene ai annabawa sun yi aure kuma duk wani mutum wanda yake kammalalle ai yayi aure sai Allah maɗauki ta gefa saukar da wannan aya cewa kar su yi tsammanin wani sabon abu ne annabawa Allah ya aiko su kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowannen su yana da mata wato kenan yana da yaya sannan wannan aya har yanzu tana kaɗaitar da mu yin aure tana kaɗaitar da mu yin aure annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwaju fa inni mikasirun bikum al-umam jama'a ku yi aure dan yi alfahari da ku akan al'ummomi ranar tashin alkiyama saboda an ce kowane annabi zai zo da jama'ansa don haka ni ma zan zo da tawa jama'ar idan ba ku yi aure ku tara yayaye ba to da wa zan yi alfahari ta ce ga annabi musa fito ga jama'ansa ga annabi da wadda jama'ansa ga suleiman ga jama'ansa ko idan annabi sallallahu alaihi ya fito a ci ya tare ko ina saboda wata kenan jama'ansa kaga wannan hadisi ne wanda yake yana kadaitar da mu wato kinan abin nan kadaitar da mu akan aure akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tazawwaja faqad istakmala nisfa ad-din duk wanda ya aure to ya cika rabin addinin sa dan haka falyattaqillaha fi nisfi sani sai kokari tsoron Allah wato kinan a cikin sauran rabin sai kokari ya ci tsoron Allah madaukakin sarki wato kina a cikin sauran rabin nasa sana akwai hadisi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mawaqahu Allahu sharra sunaini walad aljanna duk wanda Allah madaukakin sarki ya kare shi daga sharrin abubuwa guda biyu to wanda zai shiga aljanna shine suka ce wato kenan duk wanda Allah ya kare shi da sharrin ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi sharrin abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu ma'ana tsakanin gemunsa da gashin da gashin bakinsa harshensa kenan wanda Allah ya kiyaye shi harshensa baya faɗa sai alkhairi kuma tsakanin kafofinsa guda biyu ya kiyaye farjinsa wato kenan baya zina to duk wanda Allah ya kiyaye shi daga wannan sharrin wayannan abubuwa guda biyu ma'ana ya yi aure kenan ko to Allah ba da hukun sarki ce zai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga wato kenan aljanna zai shiga cikin aljanna dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da wato kenan Allah ba da hukun sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu wato kenan an taba samun waɗansu mutane suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya a da daddare raka'a nawa yake sannan a sati azumi nawa yake sannan me kaza nawa yake me kaza aka gaya musu sai suka rena a ce annabi da kansa yana sallah raka'a goma sha ɗaya kawai da daddare kullum kuma azumi yana yi litinin da alamis sai suka ce mutum zai zama amma shi shi an gafarta masa zunubinsa mu ya kamata mi ɗaya ce wallahi daga yau ba zan sake yin bacci da daddare ba zan kwana ina sallah haka zan kare rayuwata ɗaya ce wallahi ni kuma daga yau ba zan sake cin abinci da rana ba kullum sai na yi azumi har na mutu ɗaya kuma ya ce wallahi daga yau ni ko ba zan yi aure ba saboda samu lokaci da zan yi ta bautan Allah suka faɗa abin da suka faɗa bayan suka annabi sallallahu alaihi da ya zo sai an gaya masa ya kira sa ce a'a antum allazina qultum kaza wa kaza ku ne naji an ce kun ce kaza da kaza da kaza suka ce eh haka ne ya rasulullah sai ce amma wallahi ni na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku takawa haka da kuma haka suka ce haka ne yace amma ni ina yin azumi wata rana wata rana kuma insha ni ina ina yin sallah da daddare kuma kwanta ne bacci ni ina kuma ina da aure da haka duk wanda ya kyamaci sunna ta to wani mutumin baya tare da ni wani mutumin baya tare da ni da haka sai ya kwadaitar da su wato kenan a yin aure har wata ja sayyidina umar yake cewa inni la atazawwaju mar'atan ni wallahi ina auren mace malibi hamin haja ba da wani bukatan aurenta ba da wani zan auri mace ba tare da wato ke ina wani sha'awar da ba a rayuwa ba suka ce ato me kawo haka kuma ya ce ato saboda kawai ina son ta haifa min ƴaƴan da za su taya annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari da lahira kaga kenan wannan yana nuna mace bayan an kudaitar da mu aure ana kudaitar da mu kuma son ƴaƴa samun yaya domin samun yaya shi ma yana daga cikin abinda musulunci ya karanta fadatarwa na farko sai da yayan ne za a taru a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan a cika masa rundunansa ya zama wato kenan yayi wannan alfahari kuma da su ne musulunci zai wanzu da su ne zuriyar dan adam za ta wanzu Allah madaukakin sarki ya sa mutuwa ya sa rayuwa waɗannan iyayen su tafi ƴaƴayen su karba su ma su tafi ƴaƴayen su karba su ma su tafi idan babu aure babu haihuwa to sassan ɗan adam abin kasa zai fi rishin zai kare saboda haka kenan ana kwadatar da mu aure saboda wato kenan samun ƴaƴa don al'ummar musulunci ta yawa sannan kuma tsatsan dan adam ya zama ya wanzu wato kenan abin kasa duka wannan yana daga cikin abubuwan da wannan aya wato kenan take abin da take take faɗaitar da mu tana daga cikin abin da abin hatta ta kai ga wani mutum ya ce na ga wata mace mai kyau ga kuɗi ga menene da sauransu amma ba ta haihuwa nan sa ce to ina ruwanka da ita ka je ka aure mai haihuwa mana ka je ka aure mai haihuwa kuma ya zaci hadisi na sa ce ko aure yan mata budure domin mahaifarsu ta fi kyau wajen saurin karɓar wato kenan yayaye duk dai wato kenan encouragement ne cewa yayaye yayaye yayaye kuma su ne mutanen da ko kana kwanci a kan kabarinka ko ba sa maka addu'a in dai suna nan a musulmi da zarar sun yi sallah raka'a biyu Allah ya ba su lada za a kai maka gwadon kwatin wannan ladan kabarinka da zarar sun yi azumi ɗaya Allah zai kai musu ladan kwatankwacin wani ladan da suka samu a da zarar suka duk aikin da suka yi alkhairi saboda laysa lil insani illa ma sa'a wa nasayahu sawfa yura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala lil insani min sa'i dan haka dan mutum yana daga cikin sa'ayinsa in ko kai sa'a ba zai iya daga hannu ya ce maka ya ce Allah ya maka Allah jikan babana Allah jikan babana Allah jikan mana da dai sauransu in ka samu ɗan kirki har zai rika yin sadaka ta musamman dan ma kai duk da cewa ko bai yi maka ba duk aikin alkhairin da ya yi Allah da kuke sarki wato kenan zai baka lada to kaga duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ba wanda suka takure rashin wajen rashin yayaye sun takure ma kansu alkhairin da su samu bayan wato kenan sun bar duniya sai Allah ya ce wa ma kana lillahi rasulin baya dacewa ga manzo an ya tiya bi ayatin ya kawo ma mutane aya illa bi idnillahi sai da iznin Allah mutane suna son a kawo musu aya don su tabbatar da manzancin manzo da haka bai dace annabi ya kawo aya ba sai dai in Allah maɗaukakin sarki ne wato kenan ya bashi izini zahirin wannan aya kamar hani ne an hana kar kowane annabi ko amma kuma asalin ma'ananta shine korewa ne ma'ana annabawa ba sa kawowa wato kenan aya sai Allah maɗaukakin sarki ya basu izini shine abinda wato kenan ayar take ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce likulli ajalin kitabin ko kitabin ko likulli ajalin kitabun kowane ajali duk abin da kaga an sa masa lokaci daga lokaci zuwa lokaci shine ajali go kwana goma kwana ashirin kwana mai duk abin da Allah ya kaddara zai faru a duniyan nan to kitabun yana da littafi wanda aka rubuta a cikinsa wasu malamai suka ce a cikin wannan ayar ko wannan yankin ayan akwai abin da ke kira sa taqdim wa ta'khir asalinsa shine likulli kitabin ajalu duk abin da za a rubuta shi to yana da iyaka shi ne ma'anarsa kenan duk abin da za a rubuta shi yana da iyaka wato kenan gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya abin da kuma da yake cewa likulli na ba'in mustakar kowane labari yana da matabbatarsa ma'ana shi ne Allah maɗaukakin sarki yana da rekod na komai kuma komai yana da iyaka kuma komai yana tafiya gwargwadon lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara shi to mu je malam يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله مدوكاكين zarge ce yamhu Allah ma yasha can bayan mun ce likulli ajalin kitabi ko kowane wato kenan abin da Allah ya kaddara za a rubuta sai yana da littafin da aka rubuta shi mana komai a gurin Allah a rubuce ke a cikin littafi haka ne da haka Allah maɗaukakin sarki yana da rekod na kome da kome amma duk da haka sai ce yamhullahu ma ya sha'u Allah maɗaukakin sarki yana share abin da duk ya ga dama wa yuthbit yana kuma tabbatar da shi ma ma ya sha'u abin da ya ga dama wato kenan Allah maɗaukakin sarki zai share abin da ya ga dama a cikin wato kenan littafin zai iya kuma wato kenan tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ga dama wanda da cikin dalilin da sa sayi na umar dan kaddabi sau da yawa in yana dawafi a ɗakin ka'aba za ka je shi yana cewa allahumma in kunta katabta ni fi ali sahada ya allah idan dai ka rubuta ni ina daga cikin mutanen da za su samu rabo fa azbitni fiha allah ka tabbatar da ni akwai mutanen da za su rabota ranar lahira Allah in ka rubuta ni yana dawafi yana wannan addu'a kun san ana dawafi ana yin addu'a fili za ka ji mutane suna ta addu'a fili kawai suna magana da Allah kaman kowa ya zama almajirin abu muslim al-kaulani ya Allah in dai ka rubuta ni a cikin mutane da su rabota ranar lahira ba bitin fi Allah ka tabbatar da ni a cikin wannan tunda yace yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit Allah yana shafi abin da ya ga dama a kuma tabbatar da abin da aka ga dama ko yau Allah ne sai ce wai in kun daga tabta ni fi alin shikawa amma Allah in ka sa ni an rubuta ni a cikin matsiyata wanda ba su da rabo wanzan bi mutane wanda suke masu zunubi Allah famhu ne ka share ni a cikin su ya zama babu sunana a cikin wannan rekod din wa abitni fi ahli sa'adati wal magfira Allah ka tabbatar da ni a cikin mutane wanda suke su ne ahalin sa'ada wanda za su rabota ranar lahira wanda kuma Allah madaukakin sarki zai gafarta musu wanda Allah zai gafarta musu sai ya ce da kashe fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusabbit Allah kai kana share abin da kaga dama a cikin record kana kuma tabbatar da abin da kaga dama wato kenan a cikin record ɗinka wa indaka ummul kitab ya Allah ummul kitab wato kenan tana gurinka wato kira ka ne kenan ko wani irin wannan addu'a haka Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin manya manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ce shi ma ce Allah mai in kunta katabtani fi su'ada Allah in ka rubuta ni a cikin marabauta fasbit ni fihin ka tabbatar da ni a cikin su wa in kunta ka tabbatar ni fi alish fil fil ashqiyai idan ka rubuta ni a cikin matsiyata Allah fa hunyi ka share ni min al ashiya in zama ba list dina sunana ba cikin list na wato kin matsiyata mutane wanda ba su da rabo ranar lahira doktim ni fi sa'ada Allah ka sa ka rubuta ni a cikin wato kin marubuta ranar tashin da fa inda ka tamhu ma ta sha ku tusaddi domin Allah kai ne kake share abin da kaga dama ka kuma tabbatar da abin da kaga dama wa indaka umul kitab kuma umul kitab wato kina a wurin kai ke haka ma abu wa'il shi ma daga cikin addu'insa Allahumma in kunta katabtan ashkiya'a Allah in ka rubuta mu shi kuma nasu abu wa'il Allah jam'i yake mana gaba ɗaya kamar yana addu'a da mutane gaba ɗaya Allah in ka rubuta mu a cikin marabuta marasa rabo ranar lahira famhu ka share wannan waktun nasu a da ka rubuta mu mu zama mu rubuta ne ranar lahira wayan kun daga tabbana in Allah ka rubuta mu su a da marabauta ne ba bitna Allah ka tabbatar da mu din gaba daya Allah ka tabbatar da mu ma Allah muna roƙonka Allah in ka rubuta mu a cikin marasa rabo Allah ka share ka rubuta mu a cikin masu rabo in kuma a cikin masu rabon ne Allah ka tabbatar da shi ya zama abin nan kai na ka tamhu ma ta sha dan Allah kai ne kake share abin da kaga dama wa tusabbit kai kake goge abin da kaga dama wa inda ka umul kitab umul kitab wato kenan a gurin kai ke Allah kitab a gurin kai ke dan haka kaga kenan idan mun lura da wannan kamar manya-manya daga cikin sahabban annabi sallallahu da manyan mutanen kirki sun yarda cewa Allah madaukakin sarki yana share abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama ba tare da wani wata kenan kaidi ba don haka shi za ka'abal ahbar yake ce masa yidna umar wallahi laula ayatu min kitabillahi inda ba dan ina jin tsoron wata aya guda ɗaya tol a cikin littafin Allah ba wallahi da na gaya maka abin da zai faru daga nan har tashin alkiyama in ji kabila a ba sai na wace wace aya ce ya ce yamfur lafi ma ya sha'u ya sabbit bayan da hukun mulki ta yawwa da da haka zai gaba ka amma na faɗa baka ma Allah gida ba zai iya canja shi kada ka ga sai zama abin da na faɗa din ba kenan sai zama abin da muke faɗa ba a kwanakin baya mun yi magana a lokacin da muke magana ciki ana samun ciki ya zama ya yi shekara biyu shekara uku zuwa shekara hudu akwai matar da cikinta ya shekara hudu aka kai gurin malik bin dinar aka ramaka Allah ka mana addu'a mana wannan mata yau ciki wata hudu ya ki gaba ya ki baya sai ya addu'a ya ce ya Allah idan iska ne a ciki Allah ka sace mata wannan iska idan kuma mutum ne in ya mace ce Allah ka canja ya zama ɗa namiji kuma ka bata saukin haihuwa malami ne dina ya wannan addu'a kuma ba a tashi a majalisi ba aka za ka kira mutum aka ce da matarka tana naguda kuma ba a bar wurin ba aka zo aka ce matarka ta haihu kuma ta haihu da namiji kaga kenan malik bin dinar yana daga cikin mutane suke bayyana cewa zai na iya yiwa Allah ba da kukin sarki ya share wani abu a cikin list na yan wuta a mai da shi list ɗin yan aljanna ko kuma a share wani list a cikin 'yan aljanna a da shi wato kenan cikin ɗan wuta idan kwarar haka ne kaga kenan addu'a tana da tasiri a rayuwa ko da a ce kana cikin ashki yawo yawan addu'a da yawan tazarri a gaban Allah madaukakin sarki zai iya tasiri har a cire ka daga cikin wancan list din a dawo daga cikin wato kenan wannan list din ga manyan manyan bayan Allah sun tabbatar da wannan suna kuma wato kenan addu'o'i wato kenan akan wannan da haka Allah ya dauki take na shari'a abin da ga dama ya tabbatar wa inda hu umul kitab umul kitab kuma shine aka ce ilimi ne wanda yake wurin rubutan ilimi ne wanda ke in ba Allah madaukakin sarki wato kenan ba babu wanda ya san wannan babu wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki abin nan ya san wannan Allah madaukakin sarki shi ya san wannan ko yawa ya tabbata kuma cikin hadisi har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ala yake cewa abdullahi bin anan abbas ya fara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai ji daɗi man ahabba an yi madda lahu fi umrihi duk wanda zai faranta masa rai a ƙara masa tsawon wato kenan rayuwarsa wa ajalihi a ƙara masa yawan ajalinsa mukaddara a ce da an ce zai shekara hamsin ne a dan ƙara masa biyar haka ya zama bonus ya samu hamsin da biyar ko wani abu makamancin wannan wa yusadu lahu fi rizqihi kuma ya zama an ƙara masa arzikinsa da can an yi kaddara a tai a rayuwarsa zai mallake miliyan 20 ne yanzu a mai da shi zama miliyan 20 ne ko miliyan 30 duk wanda yake son haka ta faru da shi kuma an masa hakan zai ji daɗi falle taƙin laha wa laisir rahimahu ya ji tsoron Allah ya sada zumunci ya ji tsoron Allah ya sada zumunci don haka yawan sada zumunci yana daga cikin abin da suke ƙara arzikin mutum suke ƙara masa wato kenan kwana a rayuwa kaga mutum Allah madaukakin sarki ya kaddara masa tsawon kwana tsawon kwana tsawon kwana tsawon kwana wani lokaci masu jin tsoron Allah suna samun wannan wani lokaci masu sada zumunci wato kenan suna samun wannan to sai aka tambaya aka ce a to kaifa ya zadul umru wal ajal ana tambayan Abdullahi dan Abbas kenan Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to ya mana bayani Abdullahi ka mana bayani ta yaya ake karewa sai Abdullahi dan Abbas yake ce musu ba ku jin inda Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi khalaqakum min tinin sun makada ajalan ko wa ajalin musamman damu Allah shi ne ya halice ku daga tabo ai mana baban ku adamu kenan ko sannan sai hukunci na rayuwarku akan wani ajali haka ne kai shekara goma kai shekara ashirin kai haka hamsin wani ɗari wani bai da sauransu amma kuma fa wa ajalin musamman inda akwai wani ajali na musamman a gurinsa wurin musamman musamman inda bahaushe yake fasara musamman ko akwai wani ajali na musamman a gurin Allah madaukakin sarki don haka kenan kusan kowa yana da ajali guda biyu akwai ajali gashi na zahiri wanda aka rubuta akwai wani ajalinsa kuma a gurin Allah madaukakin sarki wal ajal al awwal ajal al abdi min hin wuladatihi ila hin mauti ajali na farko shine ajalinka daga ran da aka haife ka zuwa ran da zaka mutu shine wannan ko yawa daga ran da aka haife ka an rubuta za ka yi shekara kaza ga ran da za ka mutu wannan shine ajali na farko wal ajalin tsani shi kuma ajali na biyu ajalin musamman inda hudin kenan na gurin Allah madaukakin sarki ko to wannan shine me hina fatihi lokacin da mutum ya mutu ila yawmin yalqahu fil barzaki har zuwa da ka Allah madaukakin da zaman da za ka yi a cikin kabari shine zaman barzako wannan shi ma ajali ne wanda wannan la ya alamu illallah banda Allah madaukakin sarki ba wanda ya san iyaka ran da za a yi don an tambayi Jibril ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe za a yi tashin kiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ko don haka ba wanda ya san ran da za a yi tashin kiyama da haka ba wanda ya san iyaka shekarun da za a yi miliyoyin shekarun da za a yi a cikin kabari babu wanda sai Allah madaukakin sarki to wannan shine ajalin musamman inda muke nake ajali na musamman wanda yake a gurin Allah madaukakin sarki dan haka sai Abdullahi dan Abbas ya ci gaba da ma mutane bayanin wannan yace wa idza taqal abda abdu rabbahu idan bawa ya ji tsoron ubangijinsa ya ji takawa wa wasala rahimahu ya kuma sada wato kenan zumunci da take tsakanin abin sada zumunci ba kai lalle ka je gidansu ku gaisa ba a'a duk abin da zai kawo mutunci ya raba rikici ya kawo zaman lafiya a tsakanin in ka yi shi wannan ma sada zumunci ne ko to zada wallahu fi ajal umrihi al-awwal to a cikin ajalinsa na farkon nan Allah madaukakin sarki zai kara masa wani ajali min ajalil barzaki masha cikin ajalin barzako shekara wani nawa zaka a cikin kabari Allah kada ya san ta san ta ko sai a dan tsakuro ka dan sai a kara maka na rayuwar wato kenan duniya din to shine yamullahu ma yashau wa yuthabbit kenan wa idza asa amma in mutun saban sai yawa da ta'addancin sai yawa wa qata rahimahu ya zama bashi ba yan uwansa ya yanke zumunci tsakaninsa na kasallahu min ajalihi min ajali umrihi fi duniya ma sha'a Allah sai ya rage masa sayan kwanaki a cikin wato kenan rayuwar rayuwarsa ta duniya a rage masa shekara ɗaya biyu uku hudu biyar wato kenan da sauransu sai ya zama wato kenan an masa minus kenan ko don haka faizidu fi ajalin barsak sai a ƙara wannan da aka rage masa da su cikin ajalin sa na barzaku haka abdullahi dan abbas wato kenan ya abin nan fa idza tahattama al ajalu fi amalihi sabiq imtana az-ziyadatu wal fisal amma kuma in ya zama kaddara ta tabbatar da ajalin sa na farko da ajalin sa na biyu to bai zama za a kara masa anan ba ba za a rage masa anan ba sai zama iyaka abin da aka yanka masa anan shi zai yi iyaka abin da aka yanka masa a jamin zaman barzaku shi ma wata kenan zai yi to haka kenan kaga me yiwa mutane yan kaɗan ne suke samun irin wannan bonus wanda Allah madaukakin sarki zai rage musu wancan ajalin a can a dan kara musu wata kenan anan saboda ai shi mumini karin tsawon kwana a garin shi karin alkhairi ne domin ya samu bonus da zai sake karatun alkur'ani ya sake sallah ya sake sadaka ya sake aikin hajji ya sake kaza wato kinan wannan ko saboda fadin Allah da yake cewa amma in wannan da wannan ya zama an siga an gama finals da abin nan akan su to shikenan sai a bar wannan haka a bar wannan haka wanne ya tafi kamar yadda Allah barkatu da yake jafai za ta ajalu la stakirun sa'atan wala yastabdimuna to su wannan ba za a rage a nan a ƙara a nan ba in ajalin ya zo shi kenan ba za a ƙara musu ko guda ɗaya a can a zuwa saka abu a nan ba sai a bar su wato kenan su kuma sai su tafi wato kenan abin nan kaga kenan yanzu a da wannan ka hada za ka hada wannan hadisin da wannan wato kenan ayoyi ta haka haka Allah madaukakin sarki yake al'amuransa ta haka du'a'u naf'uhu mu'azzabu tabbas addu'a wato kenan tasirinta yana da amfani sada zumunci tasirinsa yana da amfani a rayuwar mutum jin tsoron Allah tasirinsa yana da amfani wato kenan a rayuwar dan adam yamhullahu ma yasha wa sabbir Allah madaukakin sarki shi yake share abin da ya ga dama sannan sai ya tabbatar da abin da ya ga dama wa inda hu umul kitab to mu ji wannan wa imma nuriyannaka ba'd alladhina yaduhum أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الله ما دوك cikin sarki yace wa imma nuriyannaka ko yawwa wasu malamai suka ce ma za'ida ne anan ai wa in nuriyannaka wallahi da zamu nuna maka ba'd allazina idhum wani sashen abinda muka musu alkawari saboda a baya an karanta mana cewa wa'annan su ne yan wuta ko suna da kuma su'ul dar mummunan makoma to a mummunan makoman nan cikin gidan wuta Allah madaukakin yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da zan nuna maka kaɗan daga cikin abin da ba za aka ce ko wani ɗan bangare kaɗan daga cikin abin da nu'iduhum muka tanada musu na matsala da walakanci da kaskanci da tashin hankali da bala'i wato da za ka bi al'ajabi shi ne jawabi shi ne da za ka sha mamaki da za a kuskura a nuna maka da za ka sha mamaki Allah ke sha shi mu aunar da wafayin naka ko kuma mu karbi ranka ko wato kenan don aje a nuna maka ka je ka gani ko mu nuna maka a duniya ko mu sai mun karbi ranka sai a nuna maka shi wato kenan a lahira wato da zaka sha mamaki tanadin da aka yi kai Allah madaukakin sarki ki kiyashe mu Allah ka kiyashe mu da shiga wuta fa inna ma alaikal balad amma duk da haka yanzu za mu nuna maka wannan da mu kwantar da hankalinka kai dai zaka yi da sako ne abinda Allah ya faɗa bakin sarki ya fahimtar da kai ya sanar da kai na ilimin addini wato kenan ka je ka yi da shi shine wannan naka kenan in kai wannan ka gama wa alaina hisabu mu kuma hisabi namu ne don haka mu ne za mu yi hisabi da wanda ya aikin alkhairi da wanda bai yi aikin alkhairi ba mu ne za mu sakanta masa in ji Allah madaukakin sarki to mu je awalan nan أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Allah madaukakin tarke ce awalam yarau shin wai su ba sa gani ne annanatil arda mu muna zai ke makasa wannan duniyar da muke ciki kenan nan kusu hamin atrafiha muna tauye ta ta gefen ta ta karshen ta kullum in an ce tarfu na abu shine karshen sa kenan ko ta karshen sa ta karshen kasa wato kenan kullum muna tauye ta ba su lura da wannan menene na kasu ta ana rage ta ana rage ta ana rage ta wannan aya tana da maganganu da yawa akan ta malamai sun yi maganganu da yawa akan ta kuma kadan daga ciki shine malaman da wato kenan an nanatil arda din nan abdullahi dan abbas da mujahid suka ce wai nan usuha min atrafiya ana nufin wato kenan mautul ulama wa sulaha ana rage duniya ta gefenta shine idan malami ya mutu to shi duniya fa ta rabu idan wani mutum da yake tsaye akan gaskiya da daidaita tsakanin mutane a cikin al'umma ya rage rikici ya daidaita mutane ya sa mutane a cikin hanyar alkhairi sai ya faɗi ya mutu to fa kasa ta tarabu don haka da mujahid da abla dan abbasu suka ce wannan aya haka take nufi wato kenan wasu kuma suka ce a a nan kusa amin atrafiya ana nufin wato kenan mutuwar mutum wanda yake mai karimci ko ma wane ne sannan wasu suka ce a nan kusa hafi a farafiha wato kenan kama a ce nan ne inda madina take ga musulmi a nan ko to musulunci yana da buduwa ta nan yana buduwa ta nan yana buduwa ta nan yana buduwa ta nan don haka ana tauyewa kasar kafirai ne zama musulunci yake expanding zama kuma kasar kafirai take daɗa tauyuwa to su kafiran ba su gani ne hakan nan dakan ai a maka abin ya dugo yanzu ya zo ya mamaye madina yanzu ya ci ɗa'ifa yanzu ya ci huneni yanzu ya ci kaza ba su lura cewa muna rage faɗin ƙasar ta kafirci muna daɗa wato kenan buɗe ta musulunci wasu sun aka suka fassara shi to da maganganu da daman gaske malamai irin na wannan zamanin namu su ma da tasu fassara doktor zagalul a nijar yake cewa tana daga cikin abin da ake kiransa wato kenan ijazul qur'an ijazul qur'an mu'jiza ta alqur'ani wadda take wato kenan dan adam bai sai dai ya sallama yace abin da wannan ayan take karantarwa shine idan ka lura da duniya a matsayinta na mai shef kamar na tambola haka da take kewayawa lokaci-lokaci aka samu tunda ai duniya ba akan komai take ba ko haka take kawai a rikiya ikon Allah take yawon ta cikin falakinta mu kuma muna cikin ta ko to wani abu daga cikin ta kowane lokaci yana dan bangarewa ya shiga duniyarsa kuma yanzu science ya tabbatar da cewa eh akan samu wa'annan abubuwa din wani lokaci wani bangare da cikin zai zai bangare wani guri daban wani lokaci zai bangare musamman ma in kaje kan extreme a north pole ko kuma south pole tunda Allah ya ce min atrafiha za ka sun yi bincike sun tabbatar da wannan sai malaman qur'ani suka ce musu ai muna da wannan a cikin alqur'ani tun shekara 1440 da wani abu muna da shi a cikin alqur'ani sun ce sun lura cewa akan samu loss ko dai yashi ko wani dan dutse ko wani menene a daidai lokacin da ake samun rotation na duniya wani abu yana ballewa ya wani guri daban wani abu yana ballewa ya wani guri daban to wannan shine Allah yake cewa awalam yaro anna natil arda nanqusuha min atrafiha kuma ta kasan tafi wato ke yin hakan din saboda shine kusa da wato kinan exposure zuwa ga abin da zai sa hakan din wato kinan ta faru da shi ta ka su malaman wannan zamanin musamman wanda suka karanta ilimi na zamani din wato kenan da haka suke fassara wannan ayan wallahu ta'ala a'lam wallahu ya haku Allah shine ke hukunci duk abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama haka yake hukuntawa la mu'aqiba li hukmihi babu wanda Allah zai hukunci ya ce zai dauka ya kai kotun koli kun ga a yanzu a duniya an kai hukunci a matsayin ka na alkali mutum bai hukunci mai wasu sai ce ne zan dafa kara sai dafa kara ya kai abin ko ran da Allah mada kuki sarki ya hukunci sako wanda zai sake dafa kara Allah mada kuki sarki ya ce mala'iku ku zuhu fa gulluhu suka kamo mutum suka daddaure shi ya ce sun maltahi masalluhu aka ja ka sashi a cikin wutan jahannama ya ce sun mafi silsilatin zar'a sab'una zar'a fasluhu a kama sarka tsawonta ya kai wato kenan zira'i saba'in a nan na ɗaya sha ɗaure shi gam a cikin wuta babu yadda zai fita ba amma saboda hukunci na ubangiji da kuma ta'annatanci da ya a duniya allah ce masa a masa haka saboda dan wanka ne suka je kace za mu za mu ɗauke wannan hukuncin daga wannan kotun mu kai wani guri ba zai yi ba wallahu ya hakum la mu akibal hukumihi ko yawwa amma a duniya akara wakan lafi ko sari ulisani allah maɗaukakin sarki kuma yana da gaggawan hisabi da wuri zai hukunci sa kawai da wuri in ya in ya hukunta kawai shi ke na riga ya hukunta allah maɗaukakin sarki ka kiyashe mu da halaka to mu jama'a
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدير Allah madaukakin sarki ce wa kad makara alladhina min qablihim kafiran makka an ce su yi imani su bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ki sai suka ki yanzu da suka tabbatar da cewa ba za su ci nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za su yi rusotin tu makara in ka ji ana makirci to mai karamin karfi ne yake makirci duk inda gajan ce ai makirci ake yi to mai karamin karfi ne yake makirci amma mai babban karfi shi hukunci kawai zai yi ba za a yi kaza ba ya taka ne ya ce kaza kaza amma in an fi karfin ka sai ka koma gefe su kenan sai ka je ka tsara kai fulotin kai da tsara da makirci dan ka cimma nasara ka kada mai babban karfin to yanzu sun yi sun yi sun yi sun gaza wajen tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam akan da'awarsa ta daina yaduwa kuma kullun yaduwa take kuma kullun ci gaba take ta haka yanzu sai kuma makirci kenan ko to Allah to irin wannan kuma zai daga hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suke tare da shi ta ga Allah ce masa a kare daga hankalinsa ai kad makara ladina min qablihim kafin su da nan baka ma wasu sun yi makirci annabawa nawa aka yi musu makirci annabawa nawa aka yi amma falillahi makru jami'a duk wani makirci a tafin hannun Allah madaukaki sarki yake gaba daya to Allah yana makirci Allah baya makirci wannan kalmar makaru ta zo ala sabilil mushakala tunda maganar makirci ake ma'anarsa shine Allah shine yake warware kowane irin makirci duk wani makirci da suka yi Allah yana warware shi gaba daya ya lau mata sun kulle nafsi Allah shi ya san abin da kowace ne take tsorurta duk abin da kake da dare da rana ko wa yusru zarata fi zalma'i kama ya rama gawa ta tilma'i ya san komai da komai duk abin da mutum yake aikatawa Allah madaukakin sarki ya riga ya sani wasa alamul kafiru ko kufaru da sannu kafirai za su san liman uqubad da mummunan makoman nan a waye za ta kasance da sannu za su sani ana tafi daga ran da mutum ya mutu ka ya riga san ina ne makomansa ta riga sama tabbas akwai wanda suke husnul husmina ne husnul ma'ab ne ko menene yawa akwai kuma da suke da hukumar da mummunan wato kenan makoma amma su yanzu ba san na waye bane ko yawa amma da sannu za su sani wannan kuma sai an je lokacin makara kenan Allah sauka ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Allah madaukakin sarki ce wai kullu alladhina kafaru sai ga kafirai sun zo suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lasta mursalan wallahi kai ba manzo bane ba wani ga manzon nan ba wani ma ba manzon Allah bane kenan sun yi musun annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi musun manzancin sa saboda in shi manzo ne a baya muka ce suka sun ce je ya taso musu da kusayu ya yi amfani da alkur'aninsa ya taso da kusayu ko ya kusayu bin kilabi kakan annabi sarasara na can can can can can can a suka ce kawo mana kakanka kusayu bin kilabi yanzu ya zo nan mu tambaye shi in ma ya yi nisa ka kawo mana wani daga cikin matattun mutanen maka wanda mun san su sun san su mun san su sun mutu a nan garin sai mu tambaye su idan muka tambaye su sun ba mu labari suka ce kai manzon Allah ne sai mu yadda da manzancin ka amma yanzu haka kawai hannu rabbana ka zo ka ce mana kai manzo ne a lasta musala wallahi kai ba manzo bane don haka ba su yadda da manzancin sa ba to yanzu ya zai yi ka kawo mana hujja Allah ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad kafa billahi shahida man yi wa Allah maɗaukakin sarki shi ne shaida tsakanina da ku kuma Allah ya isa ya zama muke shaida saboda ni yanzu bani bukatar in kawo muku wani wato kinan shaida Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku cewa shi ya san ni ne ko yawa wallahu ya shahadu innaka la rasuluhu Allah ya ba da shaida cewa lalle kai dinnan wallahi manzonsa ne kaga tun da kaga innaka la rasulu kaga ana kidabi da wa masu inkari ne masu inkari ne wallahi Allah ya shaida cewa kai wato kenan manzansa ne kuma don haka Allah ya zama shaida tunda Allah ya zama shaida ka aika baka bukatar wani shaida ko wa man inda ku eh eh kafa billahi shahidan yawa kafa billahi shahidan wa man inda ku ilmul kitabi sannan wanda yake da ilimin littafi kafin saukan alkur'ani shi ma shaida ne tsakanin rado Allah shaida ne sannan akwai wanda yake da ilimin littafi wanda yake ya san attaura ya san linjila ya san littattafan baya shi ma shaida ne akan cewa ni din nan manzan Allah ne domin abinda na saukar abinda aka saukar min din ya bibiye shi ya tabbatar cewa maganar Allah ne wane ne wannan mai inda ilmin kitabi din na wasu malamai suka ce Abdullahi dan Salami wannan Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam lokacin da aka zo aka kashe Sayyidina Usman abdullahi bin salam ya je shiri ya fito da kayan fadansa da komai da komai zo ya shiga gidan sayyidina usman kun san mutanen iraki sun zo sun kewaye gidansa wajen sati guda sun hana shi fita ko ruwa sun hana shi sha akan sai sun kashe shi ko kuma ya sauka akan khalifa ya zaire ya zaini mulkin sa ba kyau kawai tawaye ne ya yi resign kawai kuma ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karar ka tobe rigar da Allah ya yafa maka karar ka kuskura ka tobe saboda ka in kashe ka za su sai da su kashe ka don haka sai na usman ba zai yi ritaya ba ya shiga ce na zo in taimaka maka ne zai yi ya kake so ne zai ce zaman ka cikin gida ba zai taimaka maka fita waje ka san yadda za ka ga gamsar da mutane shine da ya fito su yake ce musu yake yake yake musu bayanin cewa shi din nan ya san ilimin attaura ya san ilimin linjila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wato kenan ya sa masa suna abdullahi alhali da a jahiliya sunansa kaza ne da ka shi shaida ne cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya zo da shi gaskiya ne shi manzan allah ne kuma wannan kalifa ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata su haka ba to sai malamai suke ta kenan shi ne wanda ake magana cewa shaidar man inda ku ilmin kitabi din amma wannan tana da matsala kaɗan saboda abdullahi bin salam ya musulunta a madina ne wannan ayar kuma a maka aka saukar da ita don haka imam al-qurtubi yake cewa kenan in haka ne duk wani barasare da ya musulunta zai iya zama shi ya shiga cikin wannan don haka ba za ta tsaya a kansa ba za ta tsaya a kan za ta shiga kan kowa kabul ahbar zai shiga ciki salman al-farisi zai shiga ciki domin duk yawon da ya kare a rayuwarsa neman inda gaskiya take zo ya same ta nan don haka shi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne waraqatu bin nawfal shi ma yana da ilimin kitab da haka shi ma ya ba da shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kaga duk wani badasare wanda yake da ilimin addini hatta nasarar najran da sauran yahudawa da suka musulunta duka wato kenan sun zama shaida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne da mutanen maka ba su yadda ba sai me babu wani matsala sai su rike ko lakum dinukum waliyadi don jama'a lokaci to alhamdulillah an ce lokaci yayi zamu dakata ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aikata wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyarawa ka yafe mana insha Allah